ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na jibis bakin kasuwa damba domin ci gaba da gabatar da karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatar da shi ne watan ramadan a yau muna ashirin ga wata hijira shekara 1446 wanda ya zo daidai da 20 ga watan mat shekara 2025 karatunmu na jiya mun tsaya suratul an'am mun karanta mun tsaya a aya ta 141 faɗin allah maɗaukakin sarki wa huwa allazi an sha'a jannatin ma'arushatin wa ghaira ma'arushat za mu sake karanta wannan aya din mu ƙara bayani daidai gwargwado tare da fatan Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka da ta da mu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل أنشأ جنات معروسات وغير معروسات والنخل والزرع مختلفا والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
na'am a ubangiji ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushati ubangiji yana mana bayanin ni'imomi da ya mana da suke nuna cewa shi kadai ne babu abin bauta in ba Allah madaukakin sarki ba duk wani abu da ake bautawa kuma bayan Allah ƙarya ne Allah shi kaɗai ne abin bauta saboda babu abin da suka yi. Allah ya faɗa mana ni'ima ta bishiyoyi. Bishiyoyi da muke gani ni'ima ce. Wa huwa allazi ansha'a jannati shi ya halicci bishiyoyi gonake dazuka. Ma'arushat masu manyan bishiya dogi da rassa wa ghaira ma'arushat shi yayi gonake da dazuka wanda suke da ciyayi ba kamar bishiyoyi ba ko kuma bishiyoyi marasa tsayi wanda jiya mun yi tafsirin wannan aya sai aka keɓance dibino da kuma tsirrai irin wanda muke shukawa gero gyada masara wake shinkafa da sauransu mukhtalifan ukuluhu waɗannan za ka gansu wato ɗanɗanansu ya bambanta a Allah maɗaukakin sarki da ya yi su hikimarsa sai ta sa ruwan na farko gurin za ka ga guri ɗaya ne ruwan sama ne guda ɗaya in ruwan kogi ne guda ɗaya amma sai Allah yake bambanta ɗanɗanan abu yake bambanta su wajen ɗanɗano da daɗi ko waken nan da na can kamar yadda muka yi bayani zai kaga an san bambancin daɗi shi ya halitti bishiya ta zaitun da roman za ka gansu suna kama da juna wasu kuma ba su kama da juna bishiya ce ko shuka ce guda ɗaya amma za ka ga launinta ya canja yanayinta ya canja mangoro ka gan shi kala-kala idan za a ce ka kawo kalan mangoro guda goma ba zai baka wahala ba in ka je kasuwa da ake sai da shi yanzu nan za ka zaɓo cikin gaggawa kuma kowanne za ka ga daɗinsa daban ɗanɗanansa daban kowanne kuma mai daɗi ne a karan kansa wannan ni'ima ce ta ubangiji da yamma ubangiji ce kulu ku ci min samarihi daga 'ya'yansa ‘ya'yan itaciya na Ubangiji, idan asamara idan ya nuna. A nan an yi umarni da a ci, a duk abin da Allah ya mana na ni'ima mu ci wannan umarni ne na ibaha sai kuma Allah ya fara gabatar da shi sai kuma aka gabatar da umarni na ibada na wajibi sai aka ce wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙinsa ranar da kuka same shi a Allah sai ya fara gabatar da umarni na halasci saboda dama dan mu ci din aka mana kuma shine abin da yafi yawa idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya da yawa sai ka raba ta wani kaso kamar yadda zamu bayani in amfanin gona ne sai ka raba gida goma ka ci kashi ɗaya shi ne arzikinka kashi ɗaya kuma ka sadakar zakka kunga sai aka gabatar da abin da aka fi amfani da shi shine ci ɗin aka ce kulu ku ci sannan aka ce sai a bada haƙƙi kaga ubangiji subhanahu wata'ala ba yana so ya kwace mana dukiyar mu bane yana so ya arzuta mu ne ya ni'imta mu bayan kuma wanda aka karba ɗin shi ne zai mana amfani na har abada ranar tashin alkiyama shi wannan wanda aka ce mana kunu ɗin bayan shi ne mafi yawa daga ka akale shi shi kenan ya kare kana cinyewa ya kare ka ɗauki buhun gero ka siyar ka yi ɗinkin sallah 'ya'yanka ka siya musu takalmi an kashe kaya ya kare wannan buhu ɗaya da ka bayar sadaka a cikin buhu goma to shi ne zai amfane ka a lahira kuma amfanin da ba zai kare ba kunga wannan ma ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a karbi mai yawa ba aka bar mu yi amfani da mai yawan a nan gidan duniya mu amfana da shi dan kaɗan ɗin kuma shi zai fi mana amfani a ƙarƙashin wannan aya malamai sun tattauna game da ita ayar kanta ayar muhakama ce tana nan tana aiki har yanzu ko kuma mansuha ce a wasu malamai suka ce ayan nan mansuha ce wato an goge ta da ayoyin da suka sauka suka ce a bada zakka domin an farranta zakka ta wajibi a garin madina ba a garin maka ba duk da cewa za mu ga akwai surori da suka sauka a makka Allah maɗaukakin sarki ya ambaci zakka ya yabi masu ba da zakka da fitar da dukiya fi sabilillahi amma a haka suka ce a wani aya mansuha ce dan haka ayar da za a yi amfani da su su ne khudh min amwalihim sadaqatan tufahiruhum wa tuzakkihim biha da makamantansu wa qimus salata wa atuz zakata duk da zamu ga irin waɗannan ayoyin sun sauka a maka kamar cikin suratul muzammil aya ta sauka ko karshen muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana eh akwai magana me akwai maganan bada zakka a ciki wa aqridullaha qarban hasana a wannan kenan wasu malamai suka ce a'a ba mansukha bace ayar tana nan ita ma tana daga cikin ayoyi da suke magana akan wajibcin ba da zakka to idan muka ɗauke ta cewa ba a goge hukuncinta ba to akwai abubuwa da ya kamata mu tattauna a kai kuma duk cewa wa atu haqqahu yawma hasadi a ba da haƙƙin Allah ranar da aka girbi abin kowane abu da yadda ake girbansa ake roransa idan wake ne sai mu ce roro idan gero ne sai a ce mai girbi ko ko yanka duk zai shigo cikin hassad idan gyada ce ranar da aka farfe ta haka dai da sauransu idan shinkafa ne ranar da aka je aka yi bugu aka buge ta shi kenan sai a ba da haƙƙin Allah madaukakin sarki nan malamai sun tattauna suka ce wannan amuru na dibin ne idan muka ɗauki mafiya yawan amfanin gona akan bi matakai-matakai kafin a zo wani lokaci da za a ce sun amfana sai suka ce to umarni ne na mustahabbi kaga idan ka ɗauki irin gero aka ce ka ba da haƙƙin Allah ranar da aka girbe ko ranar da aka yanke kaga da saura har yanzu suka ce idan ana girbi wani talaka ya zo ko wani miskini ya zo kaɗan tsafuri kaɗan ka bashi wannan ba wanda za a kirga shi cikin zakka ba ne mustahabbi ne ana yanka ka ɗauka ka bayar ana tari ka ɗauka ka bayar wannan mustahabbi ne ba dole ba ne yana zama dole lokacin da ya kai za a iya hauna shi a gwada shi a fitar da shi to a lokacin ya zama dole zakka ta hau kanka amma idan bai kai wannan lokacin ba babu zakka a kanka ta dole sai dai akwai abin da ake amfani da shi ake amfani da shi wajen ba da zakka shine khars a zo a yi kirdadon abu zai kai buhu nawa zai kai dami nawa idan ya kai dami hamsin sai a ce to dami hamsin ai zai ba da zakka misali ya kai a ba da zakka kuma yanzu ana buƙatar zakar saboda ana cikin tsananin yunwa ko wani abu to ba sai ka jira ka tare ka sissike ka yi wane ne ba saboda maslaha ta talakawa yanzu ana cikin yunwa ana buƙata ga talauci ga rashin abinci kai kuma Allah ya baka to sai a yi kirdado a cire nasu kawai sai a basu mun gane ko a nan kana iya ma idan kana da shi a ajiye gonarka yanzu ta kai a samu buhu ɗari ta gero sai ka fitar da buhu goma na gero wanda suke ajiye gonar nan muna tunanin za ta kai buhu ɗari to yanzu ana cikin matsala sai ka ba da zakka duk babu wata damuwa ana amma lokacin da yake wajaba ɗin dole a kanka shine lokacin da ya kai a gwada shi saboda hadisin manzon Allah laisa fi maduna khamsi ausikin sadaka abin da bai kai ausiki biyar ba babu sadaka a kansa babu zakka a kansa suka ce tunda har aka ambaci wannan to wannan ana nuna labudda min alkai ba makawa sai an gano gwargwadon abin an gwada shi an auna shi karshen sa kuma shine a gano za a iya auna shi wuski wuski mun gane ko za a iya sa shi a buhu tukunna kaga wake ranan da ka roro shi bai kai yanzu a gano shi ba sai ka sissike sai an sissike shi an sissike shi to ana iya ganowa yanzu ga yawan abin da aka samu a wake to in ba da zakka ne sai ka bar a wannan lokacin wallahu ta'ala alam a wannan shine wa atu haqqahu yawma hasadihi yawma hasadihi lokacin da ya kai ga ka kammala ka yi aiki ka kammala kana iya daukansa misali mun takaita abin kana iya daukansa haka ka kai kasuwa ka sayar mun gane ko to ka gama girbe shi kenan ka gama gyara shi wallahu ta'ala alam a zakka malamai suna da mazhaba daban-daban kusan zamu ce mazhabobi guda uku game da zakkar amfanin gona mazhaba ta farko mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda Allah ya musu rahama suka ce zakka tana wajaba fi kulli ma yuqtat wa yudakhar duk abin da yake zama abinci kuma zai ajiyu su a wajensu wannan su ne kawai za a ba da zakka duk abin da ba zai zama abinci ba da za a sa a gaba a ci a matsayin abinci to babu zakka a kansa kamar irin barkono kenan ko barkono ba abinci bane suka ce to babu zakka akan barkono irin su barkono da sauransu a dole sai ya zama abinci sannan yi dakhar zai ajiyu don haka duk abin da ba zai ajiyu ba babu zakka a kai kamar me kankana lemo alfawaki khabarawat waɗannan su ba sa ajiyuwa ba a busar da su a ajiye su su sake yin amfani haka ne ko? to suka ce wannan babu zakka a kansu a imam ahmad ibn hanbal wanda mazhabarsa ta dan yalwata abin da za a bada zakka din ba ta takaita su akan abu biyu ba yace na farko ya zama yaybas waye baka zai bushe a ajiye shi shine yudakhar din kenan sannan kuma ya zama a yaktat zai zama abinci shikenan wayukan za a auna shi zai iya aunuwa to idan ya hada waɗannan sharuɗa ɗin ko kuma duk wanda sharaɗin nan ya zo kansa to za a ba da zakka abincin da abinci ne eh, babu abinci kai ba magana shi abinci a wajensa ya zama zai iya aunuwa za a iya gwada shi kun ga da aka zo maganan gwadawa abubuwan da ake gwadawa suna da yawa yana iya zama abinci da ake dogaro a kansa a matsayin abinci yana iya zama ba abinci ba har irin su barkono sun shigo ciki kenan tunda ana auna shi ana gwada shi sannan ya ce yaibas yana bushewa ka ganin ma irin su barkono za su shigo ciki mun gane ko yuddakar zai ajiyu to duk abin da zai ajiyu shi ma akwai zakka a kai ya faɗaɗa yadda ake ba da zakka a kamar rogo bushashiya ta shigo ciki mun gane ko saboda me tana bushewa tana ajiwa kuma menene tana aunuwa kuma abinci ne haka ne ko duka wasu sharuɗa ma idan muka duba zamu ga rogo ta haukai kamar yadda wani ya tambaya ce yana tambaya akan zakata rogo imam abu hanifa Allah masa rahama sai da ibn al-arabi al-maliki ya jinjina masa ibn al-arabi kala biyu ne akwai dan bid'a akwai dan malikiya a sunna to shi dan malikiya din ahlus sunna din domin dusan da kuka ji an ce imam malik yana daga cikin shugabannin ahlus sunna manya manya to shi ibn al-arabi da ya kawo magana yake magana yake tattara akan zaka da yazo kan mazhabar imam malik ya mara mata baya yace fa amma abu hanifa fa abasara al-haqqa amma abu hanifa sai yayi aiki da aya fa abasara al-haqqa kawai sai ya ga gaskiya ya mara masa baya ce ya ga gaskiya ƙwaro-ƙwaro ya yi amfani da ita menene gaskiyarsa a nan shi ne da Allah maɗaukakin sarki ce ya ayu halazi na amunu an fi kumin tsangi ba ki ma ka sabitin wa min ma akhrajna da kummin al'arzi ya ku masu imani ku fitar da zakar abin da muka ba ku kuka nema na kayan kasuwanci shine ma ka sabtu wa min ma akhrajna da kummin al'arzi kuma ku fitar da zakkan abin da muka cire muku daga ƙasa sai ce duk wani abu da ya fito a ƙasa kawai za a ba da zakka za a ba da zakka shi ba wani keɓancewa hatta kayan gwari akwai zakka in dai ya kai a fitar da zakkansa kawai za a fita a kai ya ma faɗi cewa shi in dai Allah ya baka ɗin kawai sai ka cire zakka ba a maganan adadi yawa ko ƙarancinsa mun gane ku a haka ko malamin sai fada a haka ɗalibinsa ko abokinsa abu yusuf ya fada ya ce amma banda abin da ya shafi kaman kara irin su rake su takanda da duk wani abu wanda yake kara ne ko itace ne shi ya ce ba a ba da zakka banda ciyawa abin da ya shafi ciyawa kaman eh, ganyen shayi eh? su salat ya ce ban da irin waɗannan su ganyen shayi su za'afaran su turaren kuna turaren wuta kenan da sauransu irin waɗannan abubuwa suka ce ban da su amma in dai sauran abubuwan ne da ake samuwa amfanin gona to za a ba da zakarsu wannan a dunkule ita ce mazahib guda uku na malamai amma mazahaba mafi tsaka-tsaki ita ce mazhabar imamu ahmad bin hanbal da ya ce inda zai ajiyu zai aunu zai bushe to za a ba da zakka to wannan mazhaba ita ce a'adalul mazahi mafi daidai wallahu ta'ala alam abu hanifa an masa raddi da ya ce komai za a bayar cewa akwai fawaki kayan marmari a zamanin manzan Allah akwai a makka akwai a madina akwai a fa'ifa a yankin jaziratul arab din nan da ya rayu akwai amma ba a samu wani dalili guda ɗaya kwakwara da ya ce an karɓi zakka a cikin irin waɗannan abubuwan ba da haka tun da ba a karɓi zakkansu ba a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to babu zakka a kansu mun fahimci wannan ko a abin da ake yawan tambaya akai misali zakkar rogo zakkar rogo kamar da muka faɗa ta hada waɗannan sharuɗa ita abinci ne rogo ba makawa eh tana bushewa tana ajiwa kuma za ta daɗe ma in aka ajiye ta to akwai zakka a kanta to kamar yadda muke mu'amala ta rogo a akwai ɗan sarƙaƙiya a ciki wani za ka ga ya dasa roba ya dasa tana ɗanyanta bai cire ba zai saya wani zai cire ya sai da ita a ɗanyarta haka wani kuma zai yi akwaro wani kuma sai ta yi kusan akwaran ya saya to wannan magana akwai sarkakiya a cikinta sai dai a wallahu ta'ala alam a dubi bayanan da malamai suka yi na zakka da kuma maslaha sai a ce to ga hukuncin abin da ya shafi irin wannan na farko idan kai ka shuka kayanka har ya kai ga ka cire ta kayi akwaranta wannan babu iskari a kanta kai za ka ba da zakkan kayanka haka ne ko na biyu idan ka saye ta a lokacin da ya kai a saya dan akwai lokacin da ita rogo bai kamata ma ka saye ta ba sanda aka shuka ba ta yi saiwa ba amma matakar ta yi saiwa saiwanta ya fito gashi nan ta yi saiwa da za ka iya ciran saiwan ka ci ko da ba su girma ba wannan babu matsala saboda daga wannan lokacin abin da ake tsoro na afa wata matsala za ta iya riskar rogo to insha Allah kusan idan rogo ne ya tsira ta tsira haka ne ko dusan da aka ce ta yi saiwa saiwan sun dan fara girma za ka iya ciran saiwar ka ci ba jijiya ba ta yi saiwa ta dan kumbura daidai gwargwado za ka iya cira ka ci a matsayinsa na rogo to daga wannan lokacin insha Allah zai wahala wani abu na fari ko wani abu ya mata illa to za ka iya sayanta a wannan lokaci to in ka saye ta a wannan lokaci har ta girma da ta girma kai akwaranta wannan ma kai za ka ba da zakanta mun fahimci wannan ko to sai ka sai da ita sai ka saya sai ka sai da ita daidai lokacin da ya kamata a ce an kai a yi akwaro irin an zo ƙarshen damuna yanzu ana cire rogo ana busar da ita sai ka ga kai ba za ka iya aiki ba sai ka sai da ita to wannan shi ma saboda guje ma dabara ko wayo da guje ma zakka sai a ce wanda ya rene ta ta zo har wannan lokacin shi ne Allah ya ta masa wannan hidimar don haka shi zai bada zakka mun gane ko yawwa muna ciranta daga watan november ko ko october ma october to sai irin october din nan ko december eh September sai ka sai da ita September sai ka sai da ita daga wannan lokacin har ya kai lokacin da za a gama cira a daidai lokacin sai ka sai da ita gona guda to a wannan lokacin kai din kai ne Allah ya maka duk wannan hidima da dawainiya ruwan sama a hannunka ruwan sama ya doke ta har ta kai wannan mataki har ka sai da ita to za a yi kirdado za ta kai a bada zakka ko ba za ta kai ba in ta kai a bada zakka sai ka sai da ita to kai ne za ka ba da zaka kai da ka saya wanda ya saya shi yanzu ba ruwan sama ba ne ya shayar masa da ita ta gama nuna ta gama komai cire ta zai yi mun gane ko la'alla ba ta bai fita yi sati ba ko wata ko wani abu ya kama da haka ko da ya cire ta a lokacin ba ta da wata matsala ta kai a cire ta a busar da ita to kai ya zama maka kayan kasuwanci mun gane ko kai ba za ka ba da zakka ba kawai wasu kayanka ne na kasuwanci don haka yanzu sai ka cire sai ka samu buhu ɗari shikenan sai ka haɗa da kuɗinka da kayan shagonka da waye ka gani dama kuɗinka ne da kake juyawa ya kai a ba da zakka ko bai kai ba in ya kai a bada zakka sai ka bayar idan bai kai ba ba za ka bada zakka ba mun fahimci wannan ko to amma idan ka sai da ita a tsakiya daidai lokacin da watakil ba za a busar da ita ba tsakiyar damana to kai a wannan lokacin ba ka da zakka e kai manomi tsakiyar damana mun gane ko idan muka ɗauki mazhaba ta imam ahmad bin hanbal a lokacin ba za ta bushe ba in za ta bushe ma zai wahala kusan akan yi asaranta ne a daidai wannan lokacin tsakiyar damana haka ne ko yawwa in ka zo ka ce za ka sanya ka busar da ita wata gilta ta ribewa sai dai kaga an sai da ita haka danyar ta an ci to a daidai wannan lokaci kai babu zakka a kanka mun fahimci wannan ko a wanda ka sayar masa ya cire dama shi sai da ita zai a lokacin kayan gwari ya saya shi ma babu zakka a kansa mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam a sai abin da ya shafi me abin da ya shafi miƙidar na zakka ɗin wannan a mazhabar abu hanifa za ka cire mata zakka mun gane ko saboda shi ya ce komai za a cire masa zakka sai yan wasu abubuwa yan kalilan da aka cire aka ce su ne babu zakka a miƙidar gwargwadon abin da za a cire masa zakka kamar yadda hadisai suka zo shine sai ya kai wusiki biyar wusiki biyar kuma shine wusiki ɗaya shine sa'i sittin whisky biyar zai kama sa'i ɗari uku. Abin da muke kwatantawa buhu da muke zuba gero, dawa, masara, irin buhunanmu mai cin sanayya tamanin ko kusa da tamanin shi ne sai ka samu aƙalla buhu shida da kamar rabi. Idan ka samu wannan to ya kai ka ba da zaka. Mun fahimci wannan ko? Ya kai ka ba da zaka. To a wannan za ka ba da zaka. Idan ya ɗauro a shida da rabi misali, to shi kenan duka ya kai a bada zakka a kamar ita rogo da muke noma ta a yanzu kuma ake yawan tambaya a kanta eh kusan idan ka cika ta sosai ta yi kyau ka mata toliya in ka je ka nika kusan buhu idan ya cika sosai to idan ka sake nika shi zaka masa dinki ba ba shake zaka masa ba haka ne ko kusan dinki ake masa ba a masa shake to kaga kenan zai iya kaiwa irin sanayya kwano mudu tamanin din kenan ko saba'in da wani abu to shi ma zai zama nisabinsa irin na sigero ne mun gane ko sanda Allah maɗaukakin sarki ya baka aƙalla buhu bakwai misali mun gane ko to daga wannan lokacin ya kai ka ɗauki zakka ka bayar to sai kuma me ake bayarwa a zakka wannan shine abin da za ka iya ɗauka ka ba da zakka a ciki in ka samu wannan abu to me ake bayarwa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace fi ma sakatin sama'u aw kana athariya al-ushur abinda sama ta shayar ruwa ne daga sama ko kuma ruwa ne a ƙasa kogi ko bina so ba dai wani abu da ka zo kai a takaice to wannan ana ba da ushur ɗaya bisa goma mun gane wannan ko za ka ba da ɗaya bisa goma shi ne zakarka wafi masu ƙebin nabhi nisful ushir abin da aka shayar da shi ta hanyar bayi ka tsaya ka yi ɗawainiya amma ɗawainiyar iya ta ruwa mun gane ku ba maganar taki ba maganar kuɗa ba maganar noma ba maganar komai a ciki kawai yanzu ana maganar shayarwa ne don duk takin da za ka sa a shuka duk hudar da za ka yi duk noman da za ka yi idan babu ruwa zai yi ba zai yi ba dole sai da ruwa mun gane ko to idan ruwan ka ɗan yi wani ƙoƙari a kai ka toni rijiya ko ana zuwa ana ɗebowa ana kwazawa da sauransu to wannan shi ne za ka bada idan ka raba shi gida goma sai ka raba kashi ɗaya gida biyu sai ka bada wannan kashi ɗaya ko kuma a gwari-gwari ka ce a raba shi gida ashirin mun gane ku sai ka raba abin gida ashirin sannan sai ka ɗauki kashi ɗaya sai ka baya idan buhu goma ne raba buhu kenan mun gane ku in ka raba shi gida goma sai ka raba buhu ɗaya gida biyu ya zama rabin buhu wannan shine abin da ake barwa a zakka na abin da ya shafi abin da ka yi ɗawainiya da kanka amma ɗawainiya ta ruwa akwai waɗanda suke fitowa suke cewa har takin da ka zuba sai ka cire kuɗinsa wannan baya ciki abin da kawai ake duba al'ibra shine abin da ya shayar ruwan da ya shayar da wannan shukar taka ruwan da ya shayar da shukar ka ita ake dubawa ko ka sa taki ko kar ka sa taki ruwan sama zai taimaka mata ruwa zai taimaka mata eh shine irrigation din yawwa yawa ruwa amma idan ba ruwa duk abin da za ka yi ba za ta yi ba mun gane ko to idan ƙoƙarinka ne na nemo ruwa to sai ka ba da ɗaya bisa ashirin idan ba ƙoƙarinka ba ne ruwan sama ne ko bi na so akwai waɗanda suke noman bi na so ko yawa muna nan muna yi to sai ya zama ba ruwanka yanzu na yi noma na shuka shinkafa amma tun da na je na shuka ban je na zuba mata ruwa ba ko sau ɗaya wallahi ruwa ne kawai a kwance na Allah madaukakin sarki kawai tana tasha ina ji a raina zai iya shanyewa amma wasu cewa suka yi har a yanke ta ba zai shanye ba to kaga wannan shi ake kira asariya ruwan ne kawai a ƙasa yana nan yana bubbugowa yana fitowa to wannan to kamar ruwan sama ne mun gane ko kamar ruwan sama ne da haka zaka bada ɗaya bisa goma idan kuma ya zama na an yi rabi da rabi suka ce sai ka bada ɗaya bisa hudu mun gane ku ai uku uku bisa hudu uku bisa hudu za ka bayar abin da ya kai a bada zakka za ka kasa shi gida hudu sai ka ɗauki kashi uku sai ka bayar mun gane masu matisin yawwa misali a kayi noman masara rabi kayi bayi ko ka fara da ruwan sama ko da na so na kogi amma na son sai ya janye sai ya dawo dole sai ka dawo ka ci gaba da bayi sai zama rabi da rabi yanzu kaga rabi din ka'idarsa shine mai ɗaya bisa goma ɗaya kuma aikin da kai ka'idarsa nawa ɗaya bisa ashirin to yanzu idan buhu goma ka samu ba buhu ɗaya bane a ɗaya bisa goma zakar to sai ka raba biyu sai ka ɗauki rabin buhu rabin buhun nan shine na ɗaya bisa nawa na ɗaya bisa goma ɗaya rabin na ɗaya bisa ashirin shi kuma dama nisful ushir ake barwa shi ma sai ka raba rabin gida biyu ya zama nan rabi guda yana nan nan kuma rabin rabi yana nan kaga an samu 3 over 4 yawa sai ka bada sai ka bada mudu 60 sanaya 60 mun gane ko shine 3 over 4 din to wannan shine mikidarin abinda mutum zai bayar zakka idan ya zama rabi da rabi tsakanin noman rani da kuma bayi bayi da kuma ruwan da ba kai kai bayi ba idan kuma aka kasa ganewa malamai suka ce sai a ihtiyatu ihtiyatu shine ka fita daga laifi tunda dai Allah ya baka kawai ka dauka kawai Allah ne dama ya shayar da abun gaba daya mun gane ku sai ka ce yanzu kawai ka fasa maganan dawainiya da kai na bayi da sauransu in ka kasa gane wanne ko yawa to shikenan kawai sai ka dauka noma ne kawai na ruwa daga sama ko kuma ruwa daga ƙasa ko kuma kawai ya shahar ma da ita idan kuma tsaye ya rinjayi ɗaya to sai a ɗauki wanda ya rinjaya nan idan bayanka ne ya rinjayi ruwan da yake fitowa daga ƙasa ko ruwan sama to sai ka ɗauka kawai bayi kai mun gane ko in kuma ruwan saman shi ya yi rinjaye sosai to shi kenan sai a ɗauki maganar ruwan sama ko kuma ruwan da yake na so sai a yi amfani da shi wallahu ta'ala alam wannan a dunkule a takaice shine bayani sai dai abubuwan da ba za a rasa ba na cewa abu kaza ba za a fitar masa zakka ba abu kaza za a fitar masa zakka amma matukar ka dauki wannan mazhaba ta imamu abu eh wannan imamu ahmad bin hanbal to insha Allah ta'ala zai zama baka da wata damuwa a ciki mun gane ko ya zama abin zai bushe zai ajiyu zai kuma awu shikenan to idan ka ɗauki wannan mazhaba ɗin to insha Allah ta'ala zai zama baka da wata matsala game da noman da kake da kuma zakar da kake bayarwa sai sauran abubuwa mafita a ciki shine sai mai amfani da wannan aya wa atu haqqahu yawm hasadihi wanda ba a fitar musu zakka kamar kankana misali lemo mangwaro da sauransu wannan babu zakka a kansu to su sai mai amfani da amuru na dibin umarni na mustahabbi Allah ya baka bishiyar mangoro ka je ka zabgo mangoranka to babu zakka a kansa to me za ka yi sai ka ɗauki wani abu sai ka raba wa talakawa mun gane ko sai ka ɗauki wani abu sai ka raba wa talakawa ka roro kankanarka a gona yanzu an zo an cika tirela guda za a je a kai kasuwa a sayar to sai a ɗan ɗauki ƙullo ɗaya ƙullo biyu a raba wa talakawa mun gane ko ya zama wa atu haqqahu yawma hasadihi ya zama ne dai abinda Allah ya baka na amfanin gona ba wai kawai ya zama cingedu bane ka ɗauki wani abu ka yi amfani da shi mafi yawa ka yi amfani da shi ka ɗauki wani abu kuma ka ajiye shi don lahirarka ka bai ma wasu daga cikin bayan Allah talakawa ka yi kyauta ka yi sadaka da shi wallahu ta'ala alam ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala tusrifu kada ku yi israfi israfi dibino akwai zaka a kansa kafa eh duka akwai yawa ai mun yi bayani muka ce ya zama zai bushe zai aunu kawai wannan formula za ka rauka a kan formula za ka ajiye abu mun gane ko dama tun a zamanin mun za Allah wannan kalla khilafa bainal ulama dibino inabi ya shine zabibi kenan da alkama waɗannan babu hatta zuma ana fitar mata zakka mun gane ko ana fitar mata zakka ta na'am citta ita tana wannan za ta busu za ta ajiyu yawa ita yi ba abinci ba ne kuma ciyawa ce ita layinsu ɗaya da barkwano yawa yawa wannan tafasil ɗin idan ka noma za ka bayar sai ka zo ka yi tambaya mun gane ko sanda ka noma abin za ka bayar idan baka fahimta ba sai ka zo ka yi tambaya a kai amma yanzu mu ɗauki wannan ka'ida zai bushe za a busar da shi zai ajiyu zai auru mun gane ko an cire abin da ya shafi ciyawa ciyawa banda irinsu kamar ciyawa yakuwar shayi ciyawa ce muka yi bayani muka ce banda irinsu yakuwar shayi banda abin da ya shafi kara da itace ba a bada zaka ba a bada zakan rake ko takanda mun gane ko kun ga su ne dai abin da ake amfana da su din amma babu zakka a kansu mun fahimci wani na na eh na tana bushewa albasa ba ta bushewa ba ta bushewa yawwa yawwa a tana auna za ka iya sa ta abu ka auna ta yawwa tun da ba ta bushewa sai mu kyale ta mun gane ko yawwa tun da ba ta bushewa albasa ba ta bushewa ta zama kaman kayan gwari kuma galibi ma a kanta ta fi kama da kayan gwari sosai yawwa aji wanda za su ajiye ta hatta shekara da kake faɗa kalila yawwa wanda za su mata dogon ajiya ta ajiyu su ne 'yan kana yawwa ba ta shekara mun gane ko yawwa don haka ba za ta hau kai ba na'am wa alaikum salam Now, eh mun yi bayanin ta ai. Mun yi bayani. A'a, kai da ka saya a ƙarshe bayan ta gama komai. kuɗi ne da kake juya shi na kasuwa ba a cikinta dole za ka cire ba sai ka hada da kayanka na shago da shanayenka da kake saya biyu uku kake kiwatawa don ka sayar mun gane ko sai ka ga kuɗin ya kai a bada zakka ko bai kai ba in ya kai a bada zakka to sai ka cire sai ka hada duk sai ka bada zakkansu ya zama kuɗi kawai mun gane ko yawwa eh manomin da ya siya eh a shi zai ba da zaka mana
kudin da aka bashi zai shi ba ko kudin zai bayar da shi eh yanzu kantin da ya sai da ita kuɗi zai bayar eh dubu hamsin shi ne haƙƙin ubangiji mun gane ko ya kai dubu ɗari biyar one over ten shi ne dubu hamsin sai ka ɗauki dubu hamsin sai ka baya mun gane ko wallahu ta'ala alam na shi kenan me ta kaddam da ka
kan sallah to yana yin sallah sai ga dusi alƙur'ani sai ga sai ya ce kada ya dawo sai ka fara cikin sallah eh ba da na'am to za mu dakata nan insha Allah akwai wata tambaya da wani ya rubuto yana cikin sallah sai ga dutse a gabansa sai ya dauka ya jefar ya ci gaba da sallah ya dawo ya kabbara ya sake ce a ya dawo ya kabbara haka ya rubuta to wani irin kabbara ya dawo ya sake kabbara ya ce a to shikenan ya bata sallansa ya sai sai ya sake yi idan ya sake kabbara wancan ya dauka sallan ta baci ba ta baci ba dan haka shine idan haka ta faru kaga dutse a gaban ka ya ka dauka ka jefar kar ka sake kabbara ka ci gaba da sallan ta wata rana manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutumi yana ɗan lebur ɗin ƙasa yadda zai sujada watakil ƙasan ko ta yi tudu da kwari ko wani abu sai ya ɗan yi haka yana cikin sallan fa sai ya haka sai ya goge sai manzo Allah ce idan ba makawa sai kayi kayi sau daya kayi sau daya amma ba hana shi ba al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin babul amal fi salah babun yin aiki a cikin sallah aiki dan kadan ba matsala za ka yi shi a cikin sallah amma maimaituwar aiki da ba na sallah ba kai ta yin sa a sallah shine aka hana amma dan ya ga dutse ya dauke ya jefar ya ci gaba da sallansa kar ya rusa sallah mun gane ko sallarsa ta yi ya ci gaba kawai da sallah saboda wannan dutsen zai cutar da shi kana iya kashe maciji kana iya kashe cinnaka kunama kana sallah mun gane ko kaga cinnaka kana tsoro kar ta eh, dame ka a sallah tana ta kai kawo a gabanka ko kar sai ka yi sujada ta zo ta eh, cije ka a goshi ko ta shiga cikin rigar ka ta cije ka ta hana ka sallah ta takura maka sai ka sa yatsa ka dan murkitse ta ka ci gaba da sallan ka ba matsala mun fahimci wannan ko dan karamin aiki in ka yi shi a sallah ba matsala kar ka rusa sallan ka ce za ka dawo baya ka ci gaba da sallar ka eh wannan shi ma eh malamai da dama sun ce babu laifi saboda wadatakil ci gaba da karan waya zai dame ka zai damu waɗansu amma misali in ka tabbatar kai ba zai dame ka ba kuma kai kaɗai ne to ba dole sai ka kashe ba mun gane idan karar ba za ta dame ka ba kuma kai kaɗai kake sallah shikenan zaka iya nutsuwa ka ci gaba da sallarka ba ruwanka baka san waye kira ka kida ba matsala ai ba cikin sallan ka ya shigo ba mun gane ko yawa in ka tabbatar kai ba zai dauki hankalinka ba ba zai dauki hankalinka ba kawai ka ci gaba da sallarka har ka idan da sallah mun gane ko amma in zai dauki hankali zai ja hankalinka ya hana ka sallah ko nutsuwa a sallah to ka fitar da wayan ka kashe da bai wuce sakan ɗaya biyu uku hudu biyar ba to gwara ka kashe ta na eh an mun gama bayani sa duka ana cirewa riɗi za ka cire masa zaka mun gane ko kawai formula ce in muka ɗauke ta idan ka ce komai sai ka faɗe shi to an dinga bayani kenan kawai ka ɗauki formula yauwa in ka ɗauki formula ka ɗaura a kai shi kenan mun gane ko banda kara banda itace banda ciyawa banda kayan gwari mun gane ko kawai waɗannan sauran abubuwa in Allah ya baka ka cire musu zakka wallahu ta'ala alam za mu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskuren ya nuna mana daidai a subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a game da sallan tahajjud insha Allah ta'ala yau